وجه المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata ɗaya ga watan rabiyar nisani shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha bakwai ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba manta ba mun tsaya a darasi na tamanin da uku a cikin wannan littafi mai albarka ita اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان a wannan majalisi masallaci na wajen bin al-yaman za kuma mu tashi babu salati ala al-qabr a cikin kitabul jana'i hadisi na ɗari biyar da hamsin da tara hadisi abdullahi da abbas malin ce babu salati ala al-qabr babu da yake magana akan yin sallah akan kabur bayan an riga an binne mutum ga wanda watakila da ruwa da ta jiran sa ce ya dawo daga Abuja ko Lagos za a yi sallah duk mutane su bari to sai aka ce zai iya hakura mutanen nan da aka samu su sallah in ya dawo shi ya je ya tsaya kaga musulunci yana da abubuwa waɗanda suke warware matsaloli cikin kankanin lokaci to shi da yake عن ابن عباس رضي الله عنهما عن سليمان الشيباني قال an karbo daga Abdullahi da Abbas da Sulaiman Shaibani Allah ya tsara musu ya ga yake kamar shi sha'abi yake na ji imamu sha'abi kale yake akbarani man mara ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanda ya wace tudu wanda ya yi tafiya tare da annabi alaihi salatu wasalam ya bani labari wato mambar ra'ayin amma annabi sallallahu alaihi wasallam ala qabrin mambude wanda ya wuce tare da annabi alaihi salatu wasallam a wuta wani kabari mambudin ai mun karibi wanda yake a gefe shine mun karibin fina ya ji an kubu ba kabar mura da a guri sai a samu wani kan a gefe to saboda haka sai ka ga wani kabari a gefe guda annabi alaihi salatu wasallam ma da yake fa amma hum wa kafu alaihi annabi ne da zai kula ya mutu neman shi a gurin ya shiga gaba suka yi bayan da suka yi sabu wa kuntu ya aba amri sai ce ya kai abu am man haddaka ka waye baka waye baka wannan labarin da kake gaya mutane cewa an yi wa wani sallah jeji a makabarta fakare ce ce ibnu abbas kace abdullahi na abbas ne wani labari kaga din ya kai shi saboda yana tuhumar da ya kai ta ji la ka ba da labarin abin da annabi shi ne to an da ya mu wanda ya yi zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne annabi alaihi wasallam ya ba shi labari to wannan shi ne abin da hadisi ya fito da shi cewa ne da muka faɗa idan mutum bai samu yi wa wani ɗan uwansa sallah ko wani masoyin sa sallah ya halatta ya nuna maka barci ya yi maka kasa ya halatta illa iya na abin tambaya shi ne shin ladan da aka yi bayani cewa mutum zai samu na kirari shi ma ya tafi inda ga idan mun biya hadisi ko duk wanda ya zo ya rasa gawa ya zo a ya rasa sallah yana da kirari guda ɗaya idan ya bita a makabarta yana da kirari guda ɗaya to shi da bita a makabarta ba amma ya bi maka sallah akwai wannan kirari kaga idan da wani ya ce akwai zai mu nemi da yi kare kuwa domin haka ne kowa zai zo da gidan ba sai ka ji da kowa ko ne ba kan gurin abin da aka faɗa ya ne da wani lada da ba sai ke ne ba amma yanayin ladan da ake samu irin wannan ba irin ba za a ba gaskiya yawa alaikum salam sai to ina ji alaji da zo barka din da yau ko yadda ake ladin da yau an fara an mutu a wani tsabana a cikin magan da yake mutu ko ne ko biyar ya ra'ayi wannan yau zo da ba ma an da mutu da cewa idan mutum hudu ne ko biyar ya za a yi sallah kai mun yi wannan magana cewa sau uku ake zuwa a yi biyar ɗin yawan mutane sau uku ake zuwa to kaga wannan hadisin yana nutar da mu cewa wato ya halatta a jiya wa mutum sallah a kabarinsa ga wanda bai samu sallah sannan kuma ya kuma nuna mana cewa lallai idan za a yi wa mutum sallah ana zuwa masa kabbarori guda uku da ne da muka faɗa satin da ya gaba hadisi na gaba gari biyar da sittin dubi an abi hurairah radiyallahu anhu an aswad an kafo daga abawu ya Allah ya fara maka da lallai aswad wato nan Allah aswada rajulan aw imra'atan lallai wani bawan Allah namiji bakin fada ko kuma wato mace bakar fada sauda a jira inda mace ce ta ce sauda kawai da tani mun ji mala ali ka ka da wannan tambayar cewa da muka ji aka ce abiyar sai a ce bauzaro aka ce aswar sai a ce sabra ajra zarqa dukkan wani gidan mace ce zai zama zarqa ka gani to ga jiya da lafiya ko mutuwa azwa ya ce sauda yau to sai yace lallai kada rawi ne mai ruwa ne yace shakku a nan yake kokonto cewa namiji ne ko mace ya manta lallai wani mutum ko wata rana wanda take bakar fata shine yake rajulan awin ra'a kana ya ummul masjid ya kasance yana sharan masallaci idan ba ta je kana da ummul masjid ta kasance tana sharan masallaci ba ma da sai ya mutu ko ba ma da sai ba mutu ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته أنه يسمى wannan bawan Allah ko wannan bai wa Allah ta mutu ba fa zakara hu da yau wata rana ko Allah ba Allah da mutu wai ma wannan bai wa Allah ko na bawan Allah ne yake sharan masallaci فقال الشاب الجنسي ما بعد ذلك الجزاء يا رأي الله أمي ونبا أولا يلي ليه بعد ذلك قالوا ذلك في وجه فقال إنت ما بعد ذلك ليه جعلنا نبا أولا ليه لا بعد سوالا جنسا الذي يتبعيه قالوا ذلك في ماذا يا رسول الله أي يا رب يا رسول الله قال ذلك أبلا آدم تنوني ليس وكبير الله me yasa wakalu sai suka ce innahu kana kaza wa kaza suka ta wuce suka ba da labarin su a tunanin su ai wato da yana kiwon da an kira Allah ba sai ya gida ba sai an kira wuce saboda haka ana ganin da ba karba da ko da wasu fada da nan kuma wata kila wato kowa idan ya je samu dan abun da zai yi aikin shi yake ba ana ganin annaba ne da aka kula a daidai lokacin baya gida ga ga lokacin sallah bane da fito ba sai an fito da shi ba kawai ba za a je a yi sallah tunda mai gyara ne muku ba sai an kirawo misali wanda yake babba a gari ba kafi sai annabi alaihi salatu wasallam mai ruwa yake ba aka wuce ana da ana suka rai al'amarin bawa Allah ko ba aka wuce ana suka rai al'amarin bawa kan baiwa Allah kana sai annabi yake fa duniya ala qabri yake ku je ku nuna mu kabarin ko kabin a kabarin da ajiyar nuna ba ta kabura a ko kabura wuce ne da yake kabarin ba Allah ne ba kan da a rage ne ba kan ba shi ke ba sai ai magana ta kai annaba din da su suna ne ya alkabarin ne ba kan ko ba kan gaskiya hadisin da ya rubutowa zai yi cewa ba ce ya fi karfi amma dai akwai ruwaya da da mutumin jire ruwaya mai akwai ruwaya da zuwa ba ta ruwaya mai kudi shi ne ya kyanta wasu ya yi mace shi to yi zara ku cewa ba da yana ba da labarin cewa wata ba ta wanda shi ne to kaga yanzu ba ne za su tsala ya girma ba wannan ba bai wa Allah da take girma take ne girma wa masallaci take jari shi za a da yake ji lallai kula da masallaci wani babban al'amari ne da ruwayar musulun ba a da annabi ya nuna fushinsa da suka ce wai an binne ta ba ga yawa sai da suka ga wato alamun fajin ran abuka me yi da lafiya to yace a nuna masa kabarin da yaje masa sallah tana ce kabarin nan saboda ne saboda kun ga sallah annabi ne da su kula a kan kabari abin da za ku fito da shi ne annabi sai sallah a kabarin ai wani hakki za a buɗa ma domin akwai hadisi Abu Hurairah da annabi yake cewa inna hadhihi qubura mamlu'atun zulmatan ala ahliha yace wannan kaburburan da kuke gani a cikin suke da duhu a cikin duk wanda suke cikin kaburburan nan a duhu ya rufe shi yace wa inna allaha yunawwiru halahu bi salati alayhi yace amma sallar da ban muje yanzu Allah zai haskaka musu wannan kabarin nan kuma hadisi ne da nake ya kawo shi a cikin kitabun jalai sallah annabi ga kabari haske ake kara ko da babu haske a cikin wannan kabari wannan hadisi yana nuna da mu cewa lallai falalar ruwa masallaci hidima wayannan mutane ganin da aka gane idan kana kula da masallacin mu dai fasu da yana ko kana kula da wani masallaci kar ka nemi yabon wani don Allah kake so ya kyauta ta dan wani zai rika cewa to wallahi tun da ma ba ba ta gani to na dina to tuwa ya za ta gani ko da zara abu amma ba ta gani tuwa ya za ta gani kakin Allah ne ba ba kakin wani bane kakin Allah ne duk lokacin da ka zo ka gyara wani abu a masallaci to kara wa kanka kima yake a gurin Allah ba wani za ka jira cewa sai an yi kaza ba kamar yadda mun ja wannan magana za ka yanzu da za a manta wata ran kawai rana ɗaya na killa da ne ya manta bai rufe kofa ba wani zai dawo karfe sha ɗaya ya saura ya zuwa gurin zai bawa ya ce dalla kun ban masallaci a guje shi ba zai rufe ba yau bai kuɗi sai a wahala ba cewa kun ban masallaci yau a guje kaza kaza kaza shi ba zai rufe ba ta saboda haka tsayawa ke yi wa masallaci hidima annabi ne da zuwa nan Allah ya yi faɗa cewa ga wanda ya dauki koda gurgurdan an kancin dinki ne da ni aka ka dauki annabi ne da zuwa nan ji za a baka lada ga zuwa Allah da jadidun na auki ya rika ne saboda haka abin da ya kamata mutane su dage da yi ke da abin da ya shafi masallaci da kina cewa wato sakin Allah yadda ba za ka zo a ga dadi wani za ka wani bayan minti talatin awa ne in yi ba jin jami moto amma ya je zai zo alwala daga kan ba da dalili ya shigo ga kallai bi ya ta da dauka da wani da kana kawo ya shigo idan ya zo a bakin wai ko ba na anan zai karka dai kaba a jiki gaba ɗaya wannan kasar tana gurin haka kuma mu take wa kallai shi ka duniya kamar da ake yin baki ba gurin da ake gyara duk duniya duk kan gaba hukun da yake harami zaka saboda kana takawa suna goge duk duniya ba wani guri da ake babba a duniya da harami babu duk da da babu wallahi kana zamu guri suna suna goge wani da ma kai sai ake jira kawai ka dauka kafa ka goge haka kuma 24 hours to kaga ibar da Allah yake kenan duka ya ga biyar da ba da kaya da komo har yanzu ba ka da kaya da komo ba wallahi ba shi da ai ina ji ai group ko ne ko ne da wajen ana ji da da jima da ne da ji ba ba ka da ne da abin da ji shi ba mu ne ba ya ga mu duniya a jiran da Allah ya yi sai da ajiya din mu ba ji ba wai amma aka tiwo zuwa da za a rubuta da Allah ya ki raba wani da kuma yake ku ne an ji a cikin akasar ku aka saukar da addini yake ku kai ku kowa da kuma yadda abin da ya fara yake kin da kasar ku yake ku fara wanne ne gobe da haka ji yau ɗaya zobe ta sauka yake ji wa musulmi bane da zai bai san da yake ji ba yake amma an ji ya sa ka dubo wannan ne ba wai a baka duka zo ku kowa da abin da yake wanda yake da zai yi haka ne wani ne ne yake ku kan kare ji shi ke na ba ga maganin matsala Allah ya ce to shi ne ba da yake ga mana anan sannan kuma abu na biyu hadisi yana koyar da mu cewa koyarwa annaba faɗaitarwa annaba alaihi salatu wassalam akan rashin kaskanta al'amarin mutum duk inda ka ga mutum kowa yake da kaula kan kowa da irin kiba da Allah ya ba wani yana nan kana ganin ba kowa bane amma ya fi ka kiba wato ya fi irin kudubu a gurin Allah duk da dalilan da ka samu ta ji rijita al'amar mutane Allah yana da sirra a bayan babu da ya mu dinki na ba babu da yake magana akan za a miƙe mun biya wannan a kamun jana'i da inda ya yi bayanin sa ta fi wajen sabon baya cewa miƙe wa jana'iza an amir bin rabi'a an nabi sallallahu alaihi wasallam kana idan ra'aytum al-janazata faqumu idan kun ga jana'iza ku miƙe a tashi kalli ba kuma haƙi ta ba ku baya ta tafi ta ba gurin da ku mun yi wannan bayanin to sai a kai sannan hadisi na gaba kaga duk da cewa ana bayani akan malamai sun kafi biyu ga wanda ba su ji karatun da muke ba ko da suka ce an gu an shafe wannan hukunci in ka ga gawa ga ni an shafe an yi nasi a kan akwai malamai da suka kawo wannan an gane da na hadisi ko ga kama biya na koyar da mu tawadu annabi alaihi salatu wasalam yadda yake san kan da kai a kowane irin lokaci sannan kuma hadisin yana koyar da mutuwa annabi yana girmama wato mutuwa eh me yasa saboda wai lokacin da mutum yake a raye Allah ya ce wa karin tsaron na gumi hada to bayan ya mutu ba ba na so ka kara mu shi za ka ji ba za ka yi a girza ba kar ya ajin maka shi daidai ne da kar ya ji na raye to saboda kimar da ake so a kare har yau mu kare ta hadisi a hadisi na gaba da ɗari biyar da sittin da biyu an amin bin rabi'a radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yake idza ra'a ahadukum janazatan idan sai yake ga jana'iza sai yake fa in lam yakun majiyar ba idan ba a tafi yake yana bin gawar ba bal yakum doyini yana da kawai yana ce ya ba kire da ta ko a bakin jiji ko tana da wasu ayyuka ya ga ruwa da ita bal yakum ya ji ya ta yi kalli ba a sai ya ba ta baya auto kalli ba ko ta ba ta baya abin da ke da an samu tazara tsakanin da ita au tu za a min kauli an tu kallibo ko kuma aji gawar aji ta aka da sahabi da baki bayan shi an aji ta aka aka ko da shi aka aji to wannan babu ya wato sai babu jiyani ba dole ba hadisi na gaba mu kara da hadisan sai mu yi maganganun guda biyu da suke akan wannan ko manzon da ake wannan ilimi ana bi da ilimi al-qudri radiyallahu anhu qala annabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aytum al-janazata faqumu annabi kun kun ga gawa ku ne ki ka ga ku amru bi al-amru bi ruhi yau baban da ya ruwan da ya tashi raka da ko balai abu kada ya zauna a ta su ba a ji an ajiye gawa ko da ya gaje bai ya ajiye sai kuma ya koma ya zauna wannan bayanan din ne da a samu jara'a حديث الذي يذكر له عن جابر بن عبد الله قال ما ربنا جنازه جابر بن عبد الله يقول ان روحي واتجا بمر وتجاوا وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا الذي يمشي وكم لا يمنا غني يان idan muka yi فقل يا رسول الله جن ka ya mai kin Allah inna janazatu yahudi kaga dai da suke miki amma dai kuma suke tambaya ce ya rasul Allah amma ko wannan janazar yahudi bai huje ya ga huje da jiwa musulmi bane haka sai annabi yake idan ra'aytu min jinazata fa qumu kunga idan kun ga gawa ku yake kau ba wai zancan bujuri bane ko aran ya ko ko wanda ba bujuri ba kawai abin da ake bukata ku yake kawai ran ake kallo ba wai waye ba yawa an sa jino rai an kago daga sani jino rai wannan sa'an din da ji sai tun da muka fara a gidan mu sai yanzu muka haɗu shine wanda yake kira Abu Thabit al-Ansari al-Awfi al-Awfi mahaifin Abu Umama ibn Sa'd eh shi yake kira Abu Umama walidu Abu Umama ibn Sa'd sannan kan uwan Uthman bin Hunayf wa bakar da tarihi sun san waye wannan bawan Allah kuma yana cikin asali ko al-awwal ya ji yakin badar da duk yakokin da aka yi a bayan badar ya ji kun san mun ja mana cewa aka ce wani ga dalili to wata daraja ce ta musamman haka ba shi Allah la tala ala ali badr wa qala amalu ma zitum fa inni qad ghafartu lakum shi da an yi shi kamar yanzu producer ne ko dadda kuma ga yawa ku ku bada ko kuma alhaji a kauye shi ya je maka mutane ya ce ne wannan ya je maka alhaji a kauye baka ga yawa alhaji ba ai sai da tsara ba wani to sai kuwa ke ji ko gani gani akwai wani yana nan gani yanzu in ka ce ana rabba ya ce ji ya wuce ana rabba amma da ya ce ji ji ba ba ne wallahi da zai amsa ba ko mu je ji ta kai mar ba ka gani wani ba al'alla ba zai ji ba za ka ji ma wani sosai idan ya zo kana ku kai mai jirgin ba ku a jiki to ba zai ba ta a ba ta gina masu wasu yi wani bakin ciki ma kake masu ke ba ma mu kaga namu professor ga gaskiya ne ni na ga wa gaskiya na ga kayan su irin da yake kira ba na iya kira professor ba a rufe wannan cutar bambancin tarbiyya kenan an gani za ka ga wani yayin da yake ya tsaya a banki a cikin biyu wasu a ce profesoci da suka tsaya duk magana da yake prof kuna da ya prof na lafiya prof ya iyali prof na haka yake sun faɗi prof ɗin da ta fito abdul kawon ba dole to akwai wanda wannan ɗayan sun ka take ka cire ba wallahi zai su ɓata wani kuma abin da ya yi to shi duk abin bayan duk abin da zai zo ma ko ne shi da wazo a jiki man da wazo a lillahi ya fa'a Allah idan ka san kan da ji Allah ya daga ba kan kan da ji ba san kan da ji to Allah zai daga kan kan da ji da wazo yake ba da wula kan da ji a to ka san kan da ji ne da wazo duk kalin ba to kaga idan mutum ya ji Qur'ani ne ai ya ji Qur'ani a wurin ko ba ga wani kana cewa aka muke da wani ala ramma mun ce wani program a kasana irin abin da yana cewa ai ni yau ne kana abu da wani ne kun ne Qur'ani ya ga dole sai muka ce to ka ga Qur'ani da da Qur'ani wa kullu ne ya duba ya je ai amma magana tauhidi ba Allah ka ce Qur'ani makhluki domin inda inda take abin da yasa idan kace Qur'ani hadisi ne shi babu amal ya Allah da aka ba shi kenan a Abu Yusuf dalibin dalibin Abu Hanifa yace sun kai wata ajiya suna buga da Abu Hanifa kan matsala Qur'ani makhluk ne ko yace sun yadda ba makhluk bane amma suna suna da kifar Allah to amma suna duk bincike yana cewa wannan jira da nan ta zama gaskiya gaskiya saboda zuwa zamanin su duka ake malami yace Qur'ani ba hadisi ba sai ka yarda halitta ce kuma kaje halitta ce da adini inda inda kake shine misali idan kace qur'ani halitta ce kamar yadda wato murya ta kaga ya halitta ko murya ta halitta ce wato idan ina da murya ko ban da ita ana nan ana nan wanda yake da da murya yanzu idan ke garu suke za ta canja in kace qur'ani halitta ce kenan abin da suke nufi ko abin da suke faɗa wa qur'ani yadda kike karanta inna ina karkauta sanni ne rabbika wal har ba haka Allah ya faɗo in jibril ne kan da yaran da magana wani yare yayi Allah ya wanda yake ba za mu gane shi ba sai jibril ne kan da yaran da shi ya gane da magana wannan da abin ne to shi ne wannan magana shi ne alqur'ani ba shi ne magana da ke ta kuma ni da magana da kuke ta ko da za a yi magana mai zuba idan kake magluk ne wannan za a zo kenan Allah yana magana gaba ɗaya bayan jarira ko Qur'ani ya danda yadda muke da kake iya dandawa kana yaro muke da kankan da ka zo muke ko kuma wani to kake Qur'ani magluk ne duk wannan zuwa kun da ko ni ka san ko Allah ya ce da mu ne yanzu duk ba wannan matsalolin amma shi ba ma Ahmad sun ja wa Allah sai duka da yawa kan cewa yake hadai da yake muku da lafiya sai da yadda bari ya ce inna tawrata wal injil wal zabur wal wannan da bari da yadda yana nuna wal qur'an sai ce makhluku abin da yake nufi wai abin da ya ga yana nufin kai ya tsinka shi ya rika nuna da haka aka kai ne ba da wannan abin da ku amma an sai da wani tsarin da yake ya haba ya ya kai ba ma da sunna ya ga ya ce shi da ya bare kike ce to ai su gware ya aka ne da baya kawo kwan kan kalla ne yake ba shi ne yake masa to ai kace ni kuma ba duniya alkhairin da zan zo in kara in kara ta duniya kuma idan muka ji lafiya ne to da mun kana ganin cewa iya a kace da kawai shi ne misali kuma ba ga jima mun ba muna ba da labarin cewa ga abin da ya faɗa wa ko da ke da gwara da abin da za a yi maka ba kuma ko ba da an kace ne da Allah cewa duwa ke da Qur'ani wa doko shi kuma kana gurin doko da sai kai da wakilu in ba ka ba kai ne to da haka wannan almadari kamar da muka faɗa ya ji yakin badar shi misali bin Hunay Allah ya ɗauke sarki ya kara masa yadda bayan shi ya je yakin Uhud tare da Annabi alaihi salatu wasalam lokacin da aka dare din a yakin Uhud amma yana cikin waɗanda wato ya yi wa Annabi alaihi salatu wasalam mubaya akan mutuwa na mutanen goma sha ɗaya sha biyu da su gudu ba yana cikin yana cikin dukkan hadisi na Ubaydullah wanda ka yi jira aka sa hannu da yi zai gida saboda kare makami ko kan kare lafiya za ta gani to shi ma wannan yana ce wanda aka rika har da sarki bidiyo suna ta samu da aji dan kan su samu annabi ne da ko kula shi da ne ba kare shi sannan ya zauna sai da Ali lokacin da aka yi masa mubaya lokacin da sai da Ali ya tafi Madina ya koma Basra ya bar Madina ya koma Basra shi ya bari a matsayin gwamnati Isa ne ibnu Hulayf ne ke. Sannan kuma ya ji cikin wannan tsokayi da ya faru tsakanin tsakanin Sayyidina Muawiya da Sayyidina Ali. To yana cikin rundunar Sayyidina Ali. Sannan kuma Sayyidina Ali ya bar shi a matsayin ya zauna a a a Paris. Ya ya taɓa kusa da jigon da a Paris. Sannan ya rasu a Cuba a shekara ta talatin da takwas bayan hijira sannan sai da hadisi ya masa sallah shine Salih ibn Hunayf to sai ke wa kai ibn Sa'ad da kuma kai ibn Sa'ad shi kuma waye kai ibn Sa'ad bin Ubada kenan shi ma jagora ne mujahid Abu Abdullah ake cewa al-Qinyan shine sayyidul hazrat wa ibn sayyidi annabi sahabu annabi ne da Rasul sallallahu alaihi kuma kan sahabi shi ma ya ji da yawa da cikin yaƙoƙi tare da annabi ne da Rasul sallallahu sannan shi ne da rike wa annabi tuta alhamdulillah ya wasu ya koke yana rike tuta sannan bayan haka annabi alaihi salatu wasalam ya dora shi rike kula da zakka na an kawo da kai ne ne kula da ita sannan ya ji yakin da aka bude masa yakin da aka yakin bude nisra da shi aka sai da Allah ya kara masa yadda ya zai ya ji a matsayin gwamnati ba sannan an yi tafiya yana cikin masu raba mutane abinci in an yi tafiya tare da Allah ne da Allah har ya kasance idan abincin da yake gurin da ya kare ya ga akwai mabukata ne su ba ya rika rama mutane ya yi sauru sauru jura a haka sai ya kiwo ba ya raba mutane shi sa akwai wanda aka yada zan gobe ita cewa jama'a ya jama'a ku tattaro ku zo ku tuna ma da waina nan aka yi ta kiran mutane a zuwa tuna ma da waina lafiyayyen abin da yake raba mutane in ya kare da ya ji bai kaga kun kana ga yawa da biya magabata ne daga kamar kamar a duk mun fara da muka biya da din da na ji ji da yake baya mutane dai mutum ya rika jin babba kuma kuwa wannan wani irin da ne baki yana bayanin cewa duk kawar da mutum ke yi da makwabtaka yace idan mutum yayi bako misali gida ne gaba ɗaya kowa yadda ka kan gaje ko dan dan kara ce ko da rabar kuma muru gaba ɗaya a cikin gida yake kowa zuwa yake dora to idan dai ba ko yanzu malam Ibrahim ya dora abinci ni kuma ba da abinci sai ni wannan duk ne da ka kawo ka ko kawo ba kun gaba ɗaya baban ni na dora ba ran kawo ba da kawo da shi ne in yanzu yake za ku ne yake ai na dauka ba ko muka je ki Allah ya ba ba ya biya ku ne ne wani sai da kai da Allah wallahi wani zai ji jira da to su dabi a cikin da wannan bayan Allah bayan da ya Allah su kai da imani da gida Allah wala da gida ba abubuwa suke yi wato sai ka ji kamar kanka jin ban idan ka ji dari ya kaka da gaba eh bayan Allah ke to shi ne idan abu ya kare yana raba mutane zai ciyo ba su kawai ana buga mutane da shi wajen kyauta ya gwada shi a kyauta sannan ya rasa a ƙarshen kilaba da wa sayyidina muawiya a madina a shekara ta sittin da biyu bayan hijira ko kuma ta sittin wasu halin suka ce kuma ya fi wato inganci cewa shekara ta sittin ana abdurrahman bin abi laila shi ma abdurrahman bin abi laila din shi ake cewa abu isa al-ansari shi ma al-auki ne mutum auki mutumin kuba kuma jagora ne babban madani hadisin hadisan annabi alaihi salatu wasalam dan an ce idan ya salla azuba yana salla azuba zai buɗe qur'ani kawai ya fara tilawa ba zai yi a wajen rana ta ɗaga sai kuma yi sallar wala'a ko kuma salatin shuru salatin hijira sannan ya ce ka gida kullum ɗabi a cikin kowa a ɗaya mai gida kullum ana kiran da zalla da yayi ba auladun ka sai mu ga Qur'ani kawai sai gari a wajen rana ta fito shi ta ake girmama shi kwarai da gaske domin da kansa shi ta ga wannan yana faɗa yana faɗa yana faɗa shi ta biyu da bakin da yake cewa ya rizki ya rizki da abai sai sai sai guda ɗari da guda ba ta hali da ya rizka ba ta abai ɗari da guda ya rizka ba ne da shi wannan bawan Allah shi Abdurrahman bin Abi Laila guda ɗari da guda ya rasu a shekara ta wato 80 da biyu bayan hijira Allah ya ji kansu da gaba na to shi ne yake cewa kare ke kare kare bin hulai kare bin hulai ya kasance shi da abu wa kai su bin sa'ad da kuma kai su dan sa'ad yake kawai ilayhi bil qadisiyya suna zaune suna zaune a qadisiyya yakin qadisiyya a shekara ta nawa aka yakin qadisiyya zamanin wa aka yi tambayar zamanin wa aka yi qadisiyya shekara ta nawa zamanin da ya nawo ruwan sannan a shekara da nawa sha sha biyar hajjina a rawa duka fi da na shi su da alama injin ya kamar da wani ne bi abin da ka wani jaji yadda amma yi ta fi ta hudu bayan hijira aka yi wato aka yi aka yi tajibiya wata gida wanda wani zayin muka zo kafar zama dan ji me yi ba a tajibiya yakin tajibiya ya ku ne ban kai da aka yi da musulmi suka yi nazara a hijabin zai barba kamar ru alayhi ma bi janazati sai aka zo aka wuce ta gaban su da wata janaza fa ka ba su suka bi fakila lahu ma ya kace da su inna lil alil ardi ai wannan kaburan amana ne wuce da galibi ba mu ce ba ba ta musulmi musulmi wace ai lil ahli jibba ai ta kafiran wa lil ahli al-ard da yahudi da nasara sai ya ce ai lil ahli jibba ta kafiran amana wakala sai suka ce inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma rabbi janaza to kaura ba ku ai annabi ba an zo kula da gaban sa da janaza fakila da wuya ka ce da shi inna janaza ta yahudi a wannan gawar da yahudi ce wakala sai annabi ya ce alayka nafsan yace ita ba ne wani ran kawai aka kalla ba wai wai ba to wannan magana da ne kamar da muke faɗa din da mun zo kai kun babu shine yana na a matsayin mutahaji ba dole in ka ga dama ku yi ko ta wani ko ta sarkin musulmi in ka ga dama ku yi ko ga dama ku yi mun yi wannan bayani a kan da ko mun da saura yau to a gurguje ne za mu koya a hadisin a hadisin yana koyar da mutuwa za a iya kiran wato yahudi da nasara ahlul jinna za a iya kira su da wani sannan kuma za a iya bani shaida da aikin annabi domin kuma aikin annabi suka bani shaida da shi Allah eh sannan a ce wani abu zai je kuyo wa mutane wani tsari da zai yi domin ga biya kan baya yake ne za ku kabiti haka ce annabi zuwa gaban mu annabi ya yi kamar wani zai dan kawa da misali a baya a kan tsakanin da na riga da wasu da ko da Abdullahi da Umar babu na gaba babu ainihin hukumar imam bin al-mulki sallallahu alaihi babu da yake magana akan hilali man zai sa idan zai wa gawa sallah ina ya kamata ya tsaya wane ne an san rabbi bin jindu radiyallahu anhu kamar ibn jindu ibn hilal al-bazari da shi abu ta'id al-kunya da abu ta'id yana cikin manyan manyan malaman sa akwai sannan mutum ne mai amana da shi domin an ce duk abin da annabi ya faɗa ya kiyaye tun yana yaro shi lokacin da annabi ya wuce duniya ba ku je karin zara da yawa yana cikin shigarun sahaba amma duk abin da annabi ya faɗa farko ne zai yi sannan kuma aka ce ya zauna a basara dan sannan baya raga wa kawai kawai dawa baya daga wasu kaba shi ne masu tsananin nan ba ma sun je sanar da wa su matsalar kawai su ne ba su da su amma ko da da shi ne wanda take ta da Allah ne in ka in ka shiga wuta ko ka duba kai ne da ya araba alo waye zai samu duk wani kuskure da aka ce mai dalilin kuskure wa man ya'lamu wa rasuluhu wa ya'lamu hududahu yudkhiluhu narin khalidan fiha wa lahu azabun dan Allah da yabo Abdullahi Ahmad da yake zauna a cikin da duk goma yayi yake zauna su duk ne ya suka bugawa da su ya da awa da saboda yayin alarmoni ya da awa da ba bisu ba a jiki suka rike amma ya yi da yake da wasu wato gungu ba yawa suka gane cewa lalle ba kan kuskure ke suka je sauran kuma suka ce wallahi ba suka rawa shine kawari kawari jawar su kuma mu da jira jiyoyin da suka zo da ya kaga duk da kada da zai ba ruwan Allah ne take take da aika wai su da wannan jini duk da wannan jini ina yi wato za ku ana bayani akan alheri ko a cikin da hawiya wani kuma ko alheri wani hal bayani ko irin wannan da kuma duk bayani wannan ake ma ai dan karba ba Allah ya kiyaye da wani lokaci za ka ai da kai ba ka san an yi zuwa yau amma ai ka kike yi da yawa ga abubuwan da suna cikin mu a cikin waje ne a cikin karatu da yake za ka bar su kawai Allah ya kiyaye to shi ne yake fara nan yake cewa to kaga shi wani al'amari da ya faru aka yi yaki da kawai sun ya kace da yawa da cikin to aka ce biya ibn abi ya kasance yana barin da maza yana barin da jagoranci idan zai bar garin masara yana dora shi a matsayin khalifa idan zai tafi kufa sannan idan za shi a kufa kuma zai bar shi a masara duk inda za shi yake ajiyewa saboda amana ya rasu a basira shekara ta hamsin da takwas bayan hijira shi wannan bawan Allah to sai ce kan sallatu wara annabi sallallahu alaihi wasallam alamma ajin ma da sini fasu na yi sallah bayan annabi alaihi salatu wasallam ga wata baiwa Allah da ta mutu sanadiyar haihuwa shi ne shi ne fasu sanadiyar haihuwa domin duk matar da ta mutu ba wai sai wanda ta ruwa haihuwa ba in dai sanadiyar haihuwa ta mutu to ta yi da ada za ga wani sai bayan sati uku ba da haihuwa ko amma ba lafiya duk da kai wata sati hudu da biyar kin kai da biyar haihuwa ki ta kai da dan ba wai sai an yi kan ji da ba ruwa ruwa da ku kawai ki da a in kai da biyar haihuwa kai da kane mu eh in dai mutum da an yi zuwa mutum ya ga ko wannan ai ba ba ba mu ka da ruwa ba kace da hadin da hadin kenan to sai ce a sai ce fadama alaiha wasa da mai yake a yi take da eh take da shi ne wanda zai koma da sannan da ibn abi shayba da al-mubni da ibn qudama da sauran da sauran da suke bayani za ga bayanan ake wato wannan da wanda ake dole shi ba dole ita ba mu kaji domin kaga idan ka zo ana su gani jiban ya zo wajibi ne sai ya tambaya cewa haihuwa ta zo sannan wasu wanda ke zuwa za a ga ita ta aji ne sai wanda ta mutu ta nabiyar da fara da nabiyar da fara to amma yanzu idan ta mutu ya mutu ina ne wanda ya ina yake da ayo ai da yawa ba mu kan da kallani ba mu biyo wajen su zo inda suka saba da yaran su da yawa ko saboda ne saboda babu wajen su a cikin lamarin babu wani ba zai yi dan yin kamar da ake yi a kan kan abubuwa a ce ta farko wannan za a ba da yawa da nawa ya ce dan ne an da babu babu wannan shi insha Allah ta'ala rubutun karban kitabul jannah sai dai yanzu akwai takarda da ba mu yi da dum ya fara bugowa da ake wannan da abiya din Ali Zain al-Abidi za mu dora wannan da kake mun bugo ta guda a ga wurin da za ka raba sai da mu fara da wani wa'azi da yi dan gani da wanda yake a samu jannati insha Allah to ina mura so da ji an yi ba sai mu karanta abiya din muna da mintuna a cikin bibi insha Allah na ne ma eh a gidansu eh dari uku Allah dari uku da dari uku a bai Allah Allah Amin Allah ya bambanta da mai Allah wani Allah amma dai wannan Allah ne zo Allah ya zo Allah ya zo alaikum salam Jinkiri? Eh. Ƙarar kuwa, shi ma malam Jinkiri sai ma yi da ruwan lafiya. Yawwa, mun taɓa wannan magana da ba. Mun taɓa, mun taɓa wannan magana, mun taɓa. ko gaggawa ai saboda haka shine maganganun da muka yi ai babu so duwa na abubuwan da ya yi wa kare da to wannan abiyatin da kuke kallo a hannunmu abiyati da Ali Zainul Abidi idan za mu iya gama da shi ba za mu iya ba za mu tsaya iya inda muka tsaya Ali Zainul Abidi za mu ga majari a baki ya wace ta ya wace ta domin so muke mu dawo a bincike kawai in ka ji abubuwan ka je ka saurara na gari a gari ya yi yawa ne maganganu wasu ce shi an fi kawo da aji littattafan zuhudu kamar littafin kitabun zuhud kawai littafin zuhud amma mafi kusa wanda za mu kalla akwai alba'aru rafi shi zuhudu wanda kayan na ahmad bari shi ma za ka samu wannan ya kawo da sauran littattafai na zuhud duk ana kawo da don shi a tsoro mutum zai karatu a tsoro yana samun irin wayannan saboda wa'azi ne sosai ba za mu ji abin da Ali zai mun Ali ne ke cewa yace laisa da garibu gariban kani wal yaman inna al gariba garibun lahadi wal kafai yace ba shi ne ba ko ba ba kan da yake ka ko ya zo ya ba shi yake kira ba ko ba hakika ba ko inna al gariba hakika ba ko shi garibun lahadi wal kafai shine wanda ba gunta da wato kabari na lahadi da kuma da kafai wannan shi ne cikakken bako wanda ya ci karo da likabari ba wanda za ka je gidan da nika tarar wai likabarin shi ne barbar da shi yake lullaba ko kuma an makawar shi yake shiga ya huta a ce kawai zai yake shiga ya huta kullum a cikin kabarin to shi ne mala ali zai al'adilin duka da yana alima yake cewa lallai ba ko shi ne wanda yake bakon lahadi shi ne wannan kabarin da ake arara ko kabarin irin wanda ya yi yanki saura da larabawa ne yake wal qabli da qabl illa da gariba lahu aqul li gurbati yace lalle shi ba ku yana da haƙƙi dangane da bakon dalla alal muqimi da fil awqat ga wanda suke zaura a cikin garuruwa kaga annabi ali da haka salam sai ma abiya fata salatu layali ko yawa shi ba ku da duk da cewa biya ma ana na gurbati ba ku gidan kwana a hadisi da mutum aka yi ba ku wajibi ne ranar farko kai wata goma da aji ranar farko ba yin abincin da kake ci zaka bai ba goma da aji ci zaka ba amma rana ta biyu da ta uku abincin da kake ci a gidan ka ci zaka ci kawai ka ba ka ba kai wata kila a yau idan yanzu za a iya zuwa a restaurant a biyuwar bayan ku kuma tuwon gawa mutum ci da za ku iya yi a ranar farko a je yahuza a biyo kan dama ko a tafi gurin na boda ko na nari a biyo kan dama ya ci misali duk wannan ya an duk za a yi amma wa ne gari sai a ga abin da jira ne kuma kai ne da wannan duk wala da ji da jira gari kuma kwana uku ne kawai wasu kuma malamin ka ya idan ya zo ranar farko ka ba shi abinci to rana ta biyu da ta uku kawai abin da yake wajibi a kan kaji ne gurin kwana amma abin da yake nemo da kanka abin da yake da ji akwai wannan magana maganganu suke guda biyu to yana da wannan haƙƙin na bagunta bil aulani cikin garuruwa wasaqani da kuma gidaje yake safari da inda la haula wala quwwata illa billah yake tafiya da doguwar wajadi lan yuballigha amma gudini na ba zai kai ni gurin da zan ba wallahi wanda ya fahimci ni da ba ku zo mu karanta wannan saboda kana sauraron abiyatin ana yin da waka in ka san ma'anar su sai ka jike da hawa sai ka jike da hawa yace safari da inda wajadi lan yuballigha tafiya da ne tsawo amma gudini na ba zai kai ni ba wa quwwati rabbuka yake karfi na kuma ya rauni wal mawt yadlubuni ga mutuwa tana nema na ruwa a gaba da ta biya take tana da gudu kana ta tafiya mutuwa ta zo a hankali tana gudu karfin ya kare za ta mutu kanta shine karfi na ya kare mutuwa kuma da nema ya yake wali baka ya zunubi yake ina da ragowar zunubai kuma lattu alamu ha wanda ni kai na bazan zuwa Allah ya alamu ha cikin wal alamu amma Allah ya san a fili da koyi Allah mu rubutun sarki yana da nabi yace ma alama Allah ani yace yace kai ma ba ki jin jiburin Allah dan gane da ta'ani da shi ne hakuri kiran hakurin da Allah yake da ni ya san abin da nake ba a fili da koyi amma yayi hakuri da ni yayi jimuri a kaina har su amfana da shi da yake mun jinkiri ya kyale ni wa kan jamare su bi zunubi alhali na tsora su da yin zunubar na ci gaba da ni wa ya cire ni amma yana da wani wani abu da yake yin da wata yariya kazu da na kira da wannan gaba ce ta kawai da wannan ai ne ji misali da su makaranta ba da ta tashi zuwa zuwa yara ko bi ta tashi jago na makaranta da kira din da take din da ga yaro da kala sai dai mun kalla sai shi kin san matsala ta ni ba na san kalla ba na san kalla nake wallahi sai ya ji nake kin san cewa kin zo kin yi kaza kin yi kaza kin yi kaza nake sai dai wallahi na la abu da ba na so ka san ni kuma sauran ba ran jin ki mun fa Allah mu mun fa Allah ya aka yi nuna wa ƙarfi yanzu mun ga wannan abin da kike wallahi zai kafa ku kace abin da yake yi da haka ni wani kace duk wannan dabaru ka ga wani yaro da ruka kace amma wato Allah za ta yi wayo kace ga shi ka ga wani wannan ta amma kuma mun gani to ina da Allah wallahi wallahi wannan kalmomin da ya ga ne na da ago kace ya kamata ki san duk inda za ki je ki dawo Allah yana kallon kace wallahi wannan abu da ya ba ta tsoro saboda ba mu ne a gurin ba nake kuma yanzu har abin da ya shafi kuma bidiyo din bidiyo ga da ko hoto muna da shi Allah har shi an nuna mu kace tayi wa Allah alƙawari kuma kai mana alƙawari ba za ka kuma ba ko sai kaza irin wannan shi ya kamata kowa ya halar zuwa a zuciya kar ka jiwa cikin da za ka so ka komo Allah yana kallon ka shi ga wani muka jira maka lokacin da muna zabi na ga wani baka tsire yana da duka ciyar da nake wannan ala Allah ba oji ne a kana kike bada ko ba duwe Allah da zai awada nake Allah da yake wanda yake wata a kan shi ne dai a koyi to da me za ka koyi ba kuma to shi da abin da ya kamata to shi ne abin da yake faɗa yake cewa ka ci gaba da yin zubanka shi zan biyo wa kurbi na ci gaba da yin amma Allah ya karfa maka shi yake kamar ta'atu ayyami yace lokutan kwanaki na gaba ne suna ta kubewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace bilana da ba tare da shi yana da dama ba abin da muka yi saura da wani bawan Allah ji ana da saura akan shugabannin kasan America muka ce hutu babba ya ce kar sama sai Clinton ya zo ya saba ko ka gida sannan sai Bush karami ya zo ya saba shi ma ya takwas ashirin da hudu daga shi sai uba ba ya takwas talatin da biyu sannan wannan ne Donald Trump ya zo ya hudu talatin da shida sai muke tattawa muka ce ko iya wannan ya ishe ni na cewa ka kwana biyu a duniya duk waɗannan kasan kenosi to kasan waɗannan kuma sauran shekarun fa ko da ki fara ne me kake yi rayuwarka na tafiya ai wannan misali ne ko shi ya lissafo da kanki ne to bando da za su zo ta ga mana trader ya wannan ko darasi ne shi ne malin ke cewa um bilana da ba da da dama ba wala bukai ba da da kuka ba wala hauki ko jin tsoro wala azumi ko damuwa yake anan nabi ajlikul abwab mustahida yake nuni da kullu kofa in kullu kofa ina yin kokari alal ma'asi wajen yin sabo ba zuwa yanzu ha kuya ana ji ba ne sai ka bude wa kada sai dai Allah kana ta kokari wajen duk abin da za ka kai ka komo yake muka yi dan alal ma'asi ina ta kokarin yin sabo wa ainun nahi tazuru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yake amma idanun Allah suna kallo da Allah yana kallo da kauye yake ya zallata kutuba fi gablati yake ya kai san tadu kuzamiyar da aka rubuta mu lokacin da na rafkana zahaba wanda lokacin ya riga ya tafi ya hadra ya kai to ya kai da dama da bakiyar kalbi wanda ta ragowa cikin zuciya to karibu ne wanda ita za ta kona ne yake da ani a ruhu yake ku kale ne kuka kukan kera alana ji akan zuciya da akan kaina wa anjibuha yake kuma lalatar da in ce kinsa abubuwan da ne shi ne annabi in ce kinsa abubuwan da ne tawa in hada su da wanda ne nuna shi ne annabi wa aqalu dahar da nan yanke zamani lokaci dukkan su ina tintin jini والحجر kuma cikin dawo yace ka annani bai da tilkan ahli muntarina yace kai ka ce ni ina da dangane iyalai na muntari alsun ajiyar ajiyar alal jiraji akan kuka wa aidihim tuqallibuni yanzu ya zo ya fara magana mutum ya zo mutuwa yace Allah ya suna zuci ya ba da komai yace ko wanda yayi wannan a asibiti baya komai ba da wanda yake ta da wani bawan Allah da ya mutu kwanan da shekarar da ina ji a jirin da gida aka je mana a jirin da gida yana da lafiya sai kwanan da ya ci ku bai mu kin da ya abunce shi wani bawan Allah abokin ne shi kin suna yara yake da lafiya Allah sai kwanan da ya mutu ko bai yi ma yace to ga wa aidihim tukallibu Allah ya suna bibiya wa kada a tauji da bibi yace sun je sun kira wani kida kayu ali bin zayd bin qabil yake wala qala tibba hada yawm yake yiko ina ganin a wannan ranar likita wuri ya bayar da komai ba wacce da nabi yake domin hijjar da ake yin hakanan da wata mawdu ya jiki ya jiki buha yake sannan mutuwa tana ƙara jana ne kulli arki ta kowanne kowace jijiya ana jin daɗi kila bila riskin ba tare da sauki ba wala hawan ko ta sauka sai yace wa kana da ruhu minni yace an fara zan fitar min da rai daga jikina sai ta garguri a lokacin da gazo gargara inna allaha yaqbalu tawbatal abdi ma lam yukalli yace lokacin da gazo gargara wa tara liki yace a lokacin har wato yawuna ya fara zama mariya mai tsaki ai ko mutum bai zo mutuwa ba amma lokacin da mutum ya shiga wani yanayi za ga ya wuce ka idan kana a jan zai karɓi da tsaki ne yake to a lokacin ya wuna ya koma tsaki ke mariya hina gargara lokacin da zo gargara wa laula idza balaga fi farqu wa antum hina idin tanzuru wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tuqim yake wa gamma duni kenan yace an zo gargara amma zarira yace ina mutu a gamba duri ne kinin da yake dole wara an kullu wa sab yace kowa da shi kenan zai mutu kowa da shi yake ba da liyafi ko kuma wato an zo wannan gaban kin ga abin ya kai na zo gargara har an fara ya ba mu zuwa fuska a kai ido kowa ya ba da ya dai wanda rabu an da ba da liyafi bayan an yanke kauna wajadtu na mutu sai su ba da gari shi kira da kafin shi kira da kafin shi ne shi kira da kafin sai su tun da ma da na mutu sai a ba da himma ko wajen shi ne kafin ya riga ya koma zuwa ga Allah wa kama man kana hibban nasi fi aiki yake duk wanda ya kasance mafi soyuwa ne a cikin mutane gare ni sai ya kakkauta da ni na hawan mugaffiri a je a tinkari mai wanka ya ji ni da tsiri idan ya zo wanki yake wa kana ya kauli nabbi ga su da hazika ne zuwa kira da wanka sai ji gurin mutane ce ya jama'a da Allah wanda kwararren ne iya wanka muke ne wanda ya iya wanka kwararri horan kuma da ariban wanda yake da lura shine ari dan ne na wannan korba saboda haka wanda yake da lura aribi ne labiba mai hankali ariban wanda yake hankali hadi falfal da sauran fahimta shine fadin ne sauran fahimta yake fada ali rajulun minhu sai a samu wani mutum daga cikin wannan kwararrun masu wankan gawa sai ya zo mu fajar da ni da ya zo shi dube min asiyaji cire mun kaya wa arani ya tsare kani wa afrada bi ya kai kani ni kai yace wa audauni ala alwahi yace shi ka ji na akan kana ku mun tari har kamar an je da shi wa tara qawfi harirul ba'i yanzu yace a kaba na kuma sai ba abin da kake yi sai karar ruwa idan ruwa idan an take shi karka jin yana wannan samun shi ne khalil khalilun ba wato samun ruwa wato yanzu guri yana kanka shi haka wato kan mutum laraba ka ga kawakan guri ake matsowa ana watsa a guje ne ba abin da za ka rika ji a kai na ban da samun ruwa ana kanka shi yace wa asaba wa asaba ba ni ko ki wa gaskare ke ta fara ruwa a kaina yana wanki gusulan talata yace wanka ji mun guda uku wa nadal qawmi bil kafir sai kira jama'a yace a kawo min kafir wa albatuni thiyaban la ma malaha to sai ya mun ki babu da bai da hannu babu hannu wa tara sadi a duniya bi alamar ban da wani ba da wani wato gudiri in ba wannan likabarin da turare da aka ba hina annaka lokacin da aka nan da za ka fara turare shi kadai ne gudiri da wa akrajuni min ad-dunya fa wa atafa yace an fitar da ni daga cikin duniya fa wa atafa ala rahili bila zali yace abun kokota da ni kenan abun da kai ga wata tafiya da za a yi ba gudiri babu gudiri yuballigu ni wanda zai kai ni gurin da za za ka ga wata zuwa dubu biyu ne kuma ɗari biyu ke ba kudin abinci ba kudin mota sai yake wa ammadu ni alal aktabi arba'ana yake bayan nan an gama da ni sai a samu mutum hudu sauye mutum hudu su dauke ni akan sabadin su an haɗa shi ke yanzu an ka koyi kuma za ka yi makalata lina rijal mazaji hudu ba a samu karfa ba guda hudu su dauke ni wa kalbi man yake yi a baya na ko ba ka ganin kowa zo wanda za ka rasa wa qaddamu li ila al-mihrab da sun dauko ni sai su kawo ni harabar masallaci wa zarabu li su koma baya kalbal imanu bayan ce ba fa kalla thumma wada'ani sai mun dalla sannan sai mun ban kwana yace sallu alayya salatan la ruku ala za su yi mun sallar da irin sallar da za a yi mata ruku wala sujuda ba kuma a yi mata sujada yace la Allah wa abu wata Allah wata kila Allah baka kusin zanci sakamakon addu'o'in su ne a rahama wa anzaluni ila qabri bayan nan za su dauke ni tafi da ni zuwa kabari na su saukar da ni cikin kabari na alama hali cikin nutsuwa wa qaddamu wahidan minhum ila ibn sai mutum da yake da cikin kabarin dole da na cikin lahabi ba cikin wannan kabarin da ake tsaya domin cikin lahabi ba a samu mutane da yawa ko da jiwa da ko kaga irin za a zo zira a kai ne amma mutum ce yake shi wa kashaba tauba aw wajhi ya yayi tufafi gaban fuska yanzu ran da ya ga fuska wa kaba jama'a min ainihi sai ka ga wanda ya bude mun fuska lokacin da na mutu awaye na zubowa daga idan a ga kan sai ka ce awaye da yanin da zai ya dinne da ni wato awaye na zuba a jikina fa kama mukarin bil azmi sai ni mukarin yana da girmamawa da azumi biyu kwa shine al'azmu bi ma'ana shine niyyar da aka gama yankewa shi za ka cewa bai na azumin talaka azumi shine kun gama yankewa za ku take ke kuma akwai am wa aliya kala kala wajen biyar da suke kawo kamar da ibnu jawzi ya kawo to sai ce mutamilan ina mai dunkulewa gaba ɗaya abubuwa wata faɗan ladina yake daga nan ba yana tattaro abubuwa da tukwane da zuwa su duk abubuwa yake wata faɗan ladina sai ka ga yana jera annabi shine tuban kamar mu anan sai ake tukwane su tubali ke kawo min fauki sai ya rika jera wannan tukwane ko wannan tubalin a kaina wa fara kan ya rabu da ni bayan ya gama wa kala bayan ya gaba sai ya fito yace hallu alaihi turaba jama'a ku zuba bar kaza inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa kalimu husna sawabi ko ibadi kyakkyawan lada ya ga yawo ga zuba kaza min rahmani a gurin ubangiji jinni da ima abokin baiwa yace la umma guna Ali bin Ali ne yace shi ko wanda yake kabarin nan ba shi da ruwa anan sai babu ruwa wala al-qabri fi zulmatil abu yake a cikin kabari da wannan duhun da aka baka da uba ba uwa ba uba a kabari kafiku wanda zai dauka sama wala abu ko dan uwa ya annabi ne wanda zai dauke ma ciwa ya saba mu maridun wahidul qabr kai kadai kake kido a cikin wannan kai a kayan kabarin ya ajaba ya kai to alal jiraki bila amali yuzawidu yake ya kai sai zuwa irin rabuwar da za a yi babu aiki kuma babu wani aiki da wanda wato zai zama gujiri na wa tazawwadu ka illa khayra zadi taqaw yake wa halani suratul fil ayn yake kawai ana haka bayan sun gama rufe sai wata sura ta zo wani wato yanayin sura ta zo kawai ta firgita ne kila aina a ganin ido ba idan nazara min hauli idan ka kalla lalle za ka ga tashin hankali wato mutalin ma ka ma ka rika da alhajari yake wallahi wannan zai tsin kai da kai mutukar wannan da yake tsin kai da kai wannan surar wallahi zai ga burgita ka mutukar burgita min munkari wa nakiri ita ce wato surar munkar da nake su ne za su zo suna duro mutum da ya burgita ma aqulu lahu yake me zan ce da su kada halani amruhum jiddan alhali al'amarin su ya gama furki da ni shi ne bazan da kuma bayan idan mutum yanzu ba da zuwa tsammani kawai yana shiga man aiki sai karo da aljani inda wata ba zai iya komai ba in ya ganki tsarara misali ya shiga man aiki yana budewa kawai zai ga aljani a tura na ta ba mu da matar da ba ba aljani ba dan fashi kawai da ya zo take ji ta kora cewa ayatul kursi ayatul kursi take komai a kan take ta ce to wannan da nama da ita ba da ko ba tsammani dai gam da kadar shi da yake da dukkan lawun da dina amanu bi qawli salih fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudillu Allahu zalimin saboda haka gam da kadar ake ne ba a gurin Allah la hawla wala quwwata illa billah to shine ma da yake gaba da cewa kaga halin amruhum jiddan fa abda'an kun furgi dai wa aqaduni da sun shiga dai su zauna da ni walladu bi su'alihi subhanahu wa wajen tambaya mali tuwa ka ilahi man yuhadithu bi ya ubangiji ba ni da wani wanda zai kubutar da ni banda kai ya Allah banda Allah zai ba ni kubutar da ni mamnun alayya Allah sai mun baiwa Allah sai mana baiwa bi abuwin dinka da yin abuwa gare ka ya abadi ya wanda yake cikakken buri na burin da kenan Allah ya wuce sai yake fa inna ni muwaffaqun bin bi zambi domin Allah ku da nake a daure nake da zunubi mun da yi wannan shine ne zaman mun wato jinjina jinjina ce da ba ɗaya zunubai ne yake bayan wannan kuma ina danna aduwa da nawa tajin hankalin amma da ka san al'amru ba ni ba da mansara su kuma iyalina bayan sun dawo sun fara cikin da zuciya da za a raba gado inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da ka ta malbalu awa du'a badi ba da malbalu bayan sun dawo to a lokacin da ba ina kuma kullum motar da banda ina kullum gidan sa na kala yanzu a ba da tattarawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa tara wajhi ala zahabi fa alqalani yake ni kuma da ni ba ya ga kura baya na yake na waya da yake kara mun da yake kabo wa tabda lakum zawjati ba'da yake mata da tana can ta ma canza miji lahaba da ta yi sai wani mutum daban in ba ba da mutum da ba da tunanin wa za ta aura domin na ba kudi ita ce yanzu za ta yi auren su kitan da za ta yi auro su za ta yi kawai gudu da kudi ki ga ya ba wa hakka ba su bin abuwal wa kadai ta dora shi ne jagora cikin kan media da kada sannan kuma wa sakani da gidan za ka yi da wani hude muke wanda ya fara ya tafi ta dora wani abu matsayin hudu da yanzu kike wa kayyara wani bi abdan ta mai da ƴaƴan ƴaƴana bawa ko ta mai da dan da nobar mutu a matsayin bawa domin dole sai ya rike wa koban hidima domin ba wanda ne li yaqdimuha da mai da bawa zai je mata hidima wa tara mali lahum ila illa ila zaman yace dukiyar da na bari ta zama mutu halala ba ta da sun jawo ta wahala ba su kashe komai ba domin gado ne sun da ba wani abu wala ta gora maka biya abin da da abin da ba wa Allah ta kawai duniya ta mutu ta wajiyatu hal adam da yake cikin ta wanzur ila bi ahli hadhihi al-ahli wal wadan yace karka duba ayyukan duniyar nan dangane da iyalai da kuma garin kanka karka wani wani abu ko iyali ko ɗaya ko gari da wani ya mutu ka kabar Allah yake wa zur ila man awa duniya bi ajma'i yake ku yi kallo zuwa ga wanda ya tara duniya gaba ɗayan ta an ra'a minha shin ya huta a cikin duniya bidai da anti wal kabari ba tare da wato an tsirare da kabari ba ya huta sai ce kudin kana aka bin duniya ka warga bi yake shari'a abin da kake baka shawara ka zama mai kwantanci ne kana a cikin wannan rayuwa gaba ɗayan ta wato wanda biha kai gane tantance da dai kana da Allah ya baka law lam yakun laka illa ra'at al-badi in da abi ba ka da komai ba sai lafiya da Allah ya baka ba ka da komai to kai da gode wa Allah ya zari alkhairi ya gode su ka alheri yace tahdiba da hukamar ka sani cewa bayan ka ba duniya za ka girbi samar wata kayan marmari ya zari alkhairi mawqufun ala al-rahim ya kai wanda yake ka gani ka gani cewa za kai da kai ne cikin rauni cikin dajin hankali sai ce ya nasu ku bi al-isyan ya ce zuciya ki kani gabarin yin sabo waqtabi ki tsoro da ayyukan wa ki tsoro da ayyuka jamilan ba cikin da Allah ya hamdu wa kuma Allah ya ji da wai ki zuciya ta wannan wa'ada yace ya nasu wai aiki ya ce wannan zuciyar dawa kai kan tubi ki tuba wallahi wa amali hasanan bil hasani shine ana wato wa amali hasanan ki aikata aiki alkhairi a wannan baiti shine yake cewa Allah ki ja zainal mawt bil hasani abin da ake nufi kenan bil hasani mawt azati ja zainal ba'da shine yadda baiti yake sai ka gyara shine azati ja zainal mawt bil hasani da kallo za a ta samu da kyawawa bayan kin mutu idan kin yi alkhairi sai ke tumma salatu ala muhtari sayyidina sannan bayan nan aminci salati ya tabbata da zababban mu annabi alaihi salatu wasalam ma wa albarka fi wato fi jani wa fi yaman mutakar wato um wani ziyara da ruka warkawa cikin garin ja da cikin yaman walhamdulillahi musina wa musbi'una mun gode wa Allah wanda ya ba mu yammaci kuma ya kai mu sadiya bilgai da ne cikin alkhairi wal abu da abuwa wal ihsan da kuma kyautata wal minan da kuma baiwa da yaman Allah mu cikin sarki ya rabu da Allah mu cikin sarki ya ba mu da imani Allah mu cikin sarki ya ba mu ikon bin da wannan rayuwa ya ba mu rayuwa mai albarka wannan tambayar da wannan Allah ya turo ina ga da mutum ne lokacin ayi hakuri a bari ki tafi ne zuwa mun kana mutum goma abubuwan da muka faɗa da Allah ya ba mu ladansa wannan kai kuskure Allah ya yi akwai dubu biyar da ɗari biyu Allah ya kowa da kai اللهم اعنا في اولادنا واصلح ائمتنا ولا تغينا واجعل ولايتنا في مصالحك وخيرات وقل عباد يا رب العالمين kamar yadda satin da yake muka yi yani cewa yan gida a yanzu sun fito da mata aiki kuma ana kallon wasu ba amma za a kuma yin aiki na biyu to muna roƙon ubangiji wa ta sarki Allah ya an yi aikin ada wanda za a kuma yin shi ba Allah mu roƙon sarki ya sa a yi da za a da ko wani abu da ya sa a gaba wata bukata muna roƙon Allah Allah ya biya masa wannan bukata sauran yan uwa da suke da bukatu na kai da kowa Allah ya biya masa bukatun da na kai Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu kokunta Allah ya nuna mana kariya kariya ce ba mu kokuje mata اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وتب عباك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين